أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka sharhul sulit talata na al'allama muhammad bin salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala yau muna sha biyar ga watan rabi'u thani hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da 1445 wanda ya daidai da 30 ga watan goma miladiya na da 2023 sati da gaba ta mun tsaya akan gaba kan mas'ala ta biyu a saniya inda malam yake cewa annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن مسألة بيان تيار يا جبات زام تاشا كان مسألة تأكو الثالثة مالاً قبانا هكذا يتعليق أي المسألة الثالثة مما يجب علينا علمه الولاء والبراء مسألة تأكو ودنا daga cikin abin da ya zamanto wajibi a kanmu shine ilimi na alwala walbara so da barranta والولاء والبراء أصل عظيم كما ولاء دبراء كنن سو دبرنتا أصلي نمي جرما أتكا الدين المسلم جاءت فيه النصوص الكثيرة نصوصي ما سيوا na alkur'ani da suna mazala sallallahu alaihi sallama sun zo game da wannan matsala qala Allahu ta'ala qala Allahu azza wa jalla Allah mai girma da buwa yake cewa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا Allah na hana muminai, ya ce, Kadda ku saki ku riƙe kafirai, kuma bayanku, ku riƙe su masoya, la ya alunakum khabala, bassa wa saurara muku akan dukkan wani tarko da bala'i da zai same ku, za su yi ka muku zagon ƙasa. wa ta'ala kuma haka Allah madaukaki na cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhu inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin ya ku wanda kuka yi imani kadda ku riki yahudawa da kirista waliyai masoya shashin su ya zuwa shashi masoya ne kuma babu abin da ya zamanto dalili tarihi ya karantar da mu kodo lokaci haka suke inda za a yaƙi musulunci duk adawar da take tsakaninsu da saɓanin da yake tsakaninsu za su maida shi gehe su zo suwa su yaƙi musulmi akrabu misal halin da muke shiga a cikin wannan al'amari na falasini musamman ma cikin gaza mutane ne a zalumai ba ƙasarsu ba an kawo su ƙasan mutane aka yanka musu ƙasa, inda aka yanka musu ba su yi haƙuri da wannan ba, kuma da ƙarhi da yaji sai sun ƙwace sauran wuraren mutane, kuma ana duniya tana gani ana kashewa ana yankawa yara da yara da tsohi da wani ne a rogasar da gidaje kuma ba wanda ya sai magana. Balma an kai matsayin da an hana musu abinci, an hana musu sha, an hana musu wuta, an hana musu ruwa tsawon shekaru. ba wanda zai ce wannan an tada haƙƙin ɗan adam ko an gwade aikin banza ne saboda doka da oda tana hannun kafirai tana hannun yahudawa haka Allah maɗaukaki yake cewa ba duhun auliya'u ba su masoyan shashe ne waman ya tawallahun minkum dukkan wanda ya gwada musu soyayya ya so su fa'innahu minhum to wannan iya da tare da su domin baka san ka baka san mutum kuma ya zama to ka nihe shi da shar in kuma haka nan ne to wannan ba soyayya ba ce duk wanda ya zama to masoyi ne to masoyi iya san wa wanda yake so alkhairi inna allaha la yahdi alqawma zalimin lalle Allah madaukaki bai ya shiryar da mutanen da suka kasance azzalimai wannan kuma zalunci dalilin sun yi soyayya da miƙiya Allah madaukaki wa qala subhanahu wa ta'ala Allah wanda ya tsarkaka wa ta'ala ya daukaka yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhul ladhina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullah in kuntum mu'minin ya ku wa'anda kuka yi imani kada ku saki ku riƙe wa'anda suka ɗauki addininku huzwan izgili suka maida shi abin izgili wa la'iban abin wasa min allazina utul kitaba min qablikum ga wa'anda aka ba littahi gabaninku sune yahudawa da kirista wal kufara awliya to kada ku rike su waliyai da yace la tattakhidul ladina sai yace daga karshe awliya kada ku rike su waliyai wattaqullah ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin in kun kasance lalle masu imani ne cikakken imani wa qala ta'ala haka Allah madaukaki na cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun qul in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن طيبة ترضونها أحب, إلي أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah madaukaki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani ku duba ku ga ayoyin nan ga dukkansu Allah na kiran wanda suka yi imani. La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum. Kadda ku riƙe mahaifanku da ‘yan uwanku, babu dangantaka wadda take da alaƙa da mutum da mutum bayan dangantaka ta imani, sai dangantaka ta kasancewa uba da ɗa, haifuwa, dangantaka ta haifuwa, da dangantaka ta auratayya da dangantaka ta ‘yan uwantakayya. shine ce kada ku sake ku rike mahaifanku da danginku auliya kada ku rike su masoya inista habbul kufra alal iman idan sun fifitar da kafirci akan imani sun so kafirci akan imani kina a wannan dangantaka ba ta da matsayi domin babbar dangantaka ita ce dangantaka ta haƙƙin Allah madaukaki shine imani da Allah da dukkan abin da ya zamanto dangogi ne na imani in babu wannan dangantaka to kuma babu wata dangantaka tsayayya tsakanin mahaifa da dangi da ‘yan uwa. Wa man yatawallahum minkum dukkan wanda ya so su daga gare ku daga cikin ku fa ulaika humuz zalimu tabbat wadan su ne azzalimai Allah yake cewa kul in kana aba'ukum ka gaya musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mahaifanku sun kasance wa abuwa wa abana'ukum da ‘ya'yanku wa ikhwanukum da ‘yan uwanku wa zuwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalu nika taraftumuha da dukiyar da kuka tattara ta wa tijaratun takshawna kasada da kasuwancin da kuke jin tsoron hasara da ragon kaya wa masakinu tardaunaha da kuma gidaddajin katabarin gidaddajin da kuka gina kuna tsoron ya kubce muku ahabba ilaikum min Allah wa rasuli in wa'annan dukkan su sune masoyuwa ya zuwa gare ku daga Allah madaukaki wa rasuli da manzon shi wa jihadin fi sabili kun fifita su akan jihadi saboda daukakar da addinin Allah fatarabbasu to Allah ya ce ku saurara hatta ya'ti Allah bi amri har sai Allah madaukaki ya zo da al'amarin shi wallahu la yahdi al fasiqin kuma Allah madaukaki bayya shiryar da mutanen da suka kasance fasikai kenan fifitar da wa'annan akan addini da imani da Allah da ranar lahira da manzo fasikanci ne kuma fasikancin da zai kai ga mutum ya zamanto hadda har zuwa kafirci wa qala azza wa jal Allah mai girma da buwa yake cewa qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أن إبراهيم الله مدوك كيكي قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم كويمي نجر نقوري يا كسن تيمكو جمد النبي إبراهيم عليه السلام والذين معه دواء دسك إيماني تردشي إذ قالوا لقومهم لوكتن دسك تيوى متاننس إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله mu mun barranta da ku da abin da kuke bautawa kuma bayan Allah madaukaki kafarna bikum min kafirce muku wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha a wannan matsayi ne adawa da hushi tsakaninmu ta ya bayyana suka bayyana tsakaninmu har abada har abada mu mukiyanku ne inda kuna kan wannan tafarki na shirka da Allah madaukaki shi yasa suka ce da ƙarshe hatta tu'minu billahi wahda har sai in kun yi imani da Allah shi kadai قال ولأن موالاه من حاد الله ومداراته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف جبنت وندا يكي الله مدوكي محادات قيايا دا سابا ومرني ومداراته دا للا شنشي دا ميتاوي تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف wannan na nuni abu sacewa abin da ke cikin zuciyar mutum na imani da Allah da manzo to rauni gare shi لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه domin ba yanda za a yi hankali ya kore cewa masoyi ba zai so mutum ya so wani abu ba an yi hibbal insanu shay'an wa huwa aduwwun li mahbubi ya so wani abu kuma wannan abin miƙin masoyin shi ne ba a yi wannan ba shi yasa suke cewa miƙiyin miƙiyinka miƙiyinka ne masoyin masoyinka masoyinka ne wa muwalatul kufar tadullu bi munasaratihim takunu bi munasaratihim wa muawanatihim ala ma huwa ma hum alayhi min al-kufr wa dalal mala yake cewa kuma jibbintal kafirai san su na kasancewa da kawo musu agaji a lokacin da suke yaƙi ko suke neman suna cikin gwagwarmaya ka kawo musu agaji su ci nasara akan wannan gwagwarmaya da suke ko da dukiya ko da makami ko da ilimi ko da wani abin da ya kama da haka ko da tattalin arziki wa mu'awanatihim da taimaka musu alama hum alaihi min al-kufri wa dalal absa abin da suke kan shi na kafirci da bata wa muwadatihim ita kuma soyayyarsu تكون بالفعل الأسباب بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم shi kuma son suna kasancewa ne da aikata ayyukan da suka kasance sababi ne akan cewa ana son su fatajiduhu yuwadihim zaka samu mutum iya son kafirai ayatlubu wudduhum iya neman soyayyarsu haka a zamanin wannan zaka ga kowa gwagwarmaya yake zawato a ce wa yake da suna shugabannin wannan na kafirai a ce ana ɗanawa da shi an san shi aya da wani matsayi a wurinsu bi kulli tariq da kowace hanya wa hadha la shakka yunafi al-iman kulla wannan babu shakku na kore imani gaba ɗayan shi au kamala ko kuma na kore imani na kore kamala ta imani wal wajibu ala al-mu'mini mu'adatu man hadda Allah wa rasulahu wajibi akan mumini shine yayi kiyayya da dukkan wanda yake Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam walau kana aqrabu qarib ilai ko da wannan shine mafi kusancin makusanci zuwa gare shi wa bughduhu wal bu'd an dole ne yayi kiyayya da shi yayi nisa da shi ya kaurace mishi walakin hadha la yamna'u nasihatahu nasihatahu wa da'watahu lil haqq sai dai wannan kuma adawa da zaka yi da kiyayya da zaka yi da shi bayya hanawa ka mai nasiha akan abin da yake na kafirci ka kiraye shi zuwa gaskiya ya koma zuwa imani قال الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب cewa dukkan wanda yi wa Allah yayi wa manzo sallallahu alaihi wasallama da'a ya bi shi sau da kafa ya rayar da sunnan shi wa wahada Allah kuma ya kadaitar da Allah madaukaki la yajuzu lahu muwalat man hada Allah wa rasulahu bai halitta ba baya dacewa a gare shi ya yi ƙiyayya ya so wanda ya ƙi Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam walau kana aqrabu qarib ko da ko da wannan ya kasance shi ne mafi muksanci muksancin shi wad dalilu qawluhu ta'ala dalilu wannan fada Allah madaukaki da yace la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون gaba wannan gabanin ta gabata fassara wannan aya da ce ula'ika kataba fi qulubihim al-iman la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka samu wasu mutane ba wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira yuwaduna man hadalla su yi soyayya da wanda yake Allah wa rasulahu da manzon sallallahu alaihi wasallam walau kanu aba'ahum aw abana'ahum ko da sun kasance mahaifansu ne da ‘ya'yansu ne, au ikhwanahum ko uwansu ne, au ashiratahum ko danginsu ne, ula'ika kataba fi qulubihimul iman, wa'annan su ne wa'anda Allah maɗaukaki ya sanya imani a cikin zukatansu, kataba nan ja'ala, ya sanya imani a cikin zukatansu, wa ayyadahum bi ruhin min, kuma ya ƙarfafa su da wahayi daga gare shi, an ruhu nan wahayi. wa yudkhiluhum jannatin kuma ya shigar da su aljanna tajri min tahtiha al-anhar wanda koramai suna gudana a kalkashin ta khalidina fiha suna madawwama a cikin wannan aljannoni radiyallahu anhum Allah ya yarda da su wa radu an su ma sun yarda da Allah ulaika hizbullah wa'annan su ne yan fartin Allah yan bangaren Allah kuma wajibi ne mutum ya kasance shine dan bangaren Allah ba dan bangaren wani ba ala inna hizballah ku saurara lalle ‘yan fartun Allah humul muflihun su ne marabbanta. Kala ilam arshadaka Allah li ta'ati, ka sani, cikin wannan malam ya yi ta'aliki, ilam, kala ta ƙaddamar kalamu alal ilmi fala hajata ila i'adati huna. Malam ya riga ya yi bayani akan al'amarin ilimi to babu wata bukatuwa ya zuwa a koma kan shi. Ƙala arshadaka Allahu, Allah ya shiryar da kai, arshadaka ar-rushudu al-istiqamatu ala tariqil haqq shine tsayawa da daidaituwa a bisa tafarki da gaskiya wannan shine ake cewa irshad arshadaka Allah kuma nan a matsayin addu'a ce malam yake wa mai karatu ko kuma mai saurare arshadaka Allahu li ta'atihi Allah ya shiryar da kai ga yiwa Allah madaukake da'a at-ta'atu muwafaqatul murad fi'lan lil ma'muri wa tarkan lil mahzur da'a menene da'a shine dacewa da munha fi'lan a aikace lil ma'mur ga abinda akai umarni da shi mun gane ko mutun ya dace da munha abinda akai umarni da shi wa tarkan lil mahzur kuma ya bar abin da aka tsawatar aka barazanar da abar shi wannan ita ce da'a annal hanafiyata millata ibrahim cewa hanafiya shine tafarki ibrahim alayhis salam qala al hanafiyatu hiya al millatu al ma'ila shine tafarki wanda ya karkace an shirk daga shirka kenan wannan shine ake cewa hanif wanda ya karkacewa shirka ya tsaida tauhidi almabniyatu ala al-ikhlas lillahi azza wa jal wadda ta ginu absa ikhlasihi dan Allah ko tsabtatar da ko daidaitar da bauta ga Allah madaukaki qala millata ibrahim tafarkin annabi ibrahim ay tariqahu milla ay tariqahu dini tafarkin shi na addini alladhi yasiru alaihi alaihi salatu wassalam wanda akan shi ne wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata gare shi yake cewa anna millata ibrahim huwa khalilur rahman qala Allahu azza wa jal wattakhadha Allahu ibrahima khalila shine badadan mai yawan rahma Allah madaukaki mai girma da buwaya kamar yadda Allah madaukaki yake cewa Allah ya rike annabi ibrahim badadai wa huwa abul anbiya ibrahim alayhi salam shine mahaifin annabawa waqad takarrara ذكر manhajihi fi mawadi'in kathiratin liƙtida bi kuma Allah maɗaukaki ya kunkuma tafarkin manhajin shi, tafarkin da'awar shi, tafarkin addinin shi a cikin wurare da yawa a Alƙur'ani mai girma ba don komi ba saboda aiko ya mi da shi. An ta'budallahu wahda. Millata Ibrahim kinnan menene? An ta'budallahu wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Shine ka bautawa Allah maɗaukaki shi kadai kana mai tsarkakan mushi da addini. قال قوله أن تعبد الله هذه خبر أن تعبد الله وأن لاباري الله مدوكك إبادة أن في قول أن الحنفية نغانيكو أن أتكون فدد أن الحنفية cewa hanafiyan nan wal ibadata bi mafhumiha al'am bauta da ma'anarta dunkulalla hiya at-tadhallul an ta'budu da yake bautan nan ibadan nan a ma'anarta dunkulalla wadda ta game komi da komi shine an hiya tazallul lillahi mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi 'ala alwajhi alladhi ja'at bihi shara'ihu ita ce kaskantar da kai ya zuwa ga Allah madaukaki mahabbatan kana so akwai kaskantar da kai da mutum zai ba tare da iyaso ba saboda an tilastar da shi ya kaskantar da kanshi a nan bauta ta kumshi kaskantar da kai amma tare da so kana son wannan abu kana kaskantar da kanka da shi lillahi ga Allah madaukaki mahabbatan wa ta'ziman da girmamawa bi fi'li awamirihi da aikata abiban da Allah madaukaki umarni washtina bi nawahihi da nisanta abin da Allah madaukaki ya hana alal wajhi alladhi ja'at bihi shara'i'u absa tafarki ko huskar da shari'o'in shi suka zo suka gitta suka tabbata kinan ba yanda mutum yake so ba absa yanda Allah madaukake shar'anta qala amma al-mafhumul khas lil ibada manuha ke bantatta ta ibadan nan yani tafsiluha fa qala shaykh al-islam bin taymiya rahimahullah shaykh al-islam ibn taymiya wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi ke cewa al-ibadatu bauta wannan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mali zahirati wal batinati kal khawfi wal khashyati wat tawakkuli was salati waz zakati was siyami wa ghairi dhalika min shara'i al-islam abinda ake cewa bauta suna ne dunkulalle gamamme na wanda ya kumshi dukkan abinda Allah madaukaki yake son shi yarda da shi duk abinda Allah madaukaki yake so kuma ya yarda da shi wannan abu magana ce maganganu ne wa amalun ko ayyuka ne ayyukan wannan da maganganu a bayyana suke ko a boye su misali alkhawf tsoro da Allah ko ya rana magana alkhawf tsoro alkhashiya da tsoro at-tawakkul da dogaro was-sala da sallah was-zaka da zakka was-siyam da azumi wa ghairi zalika da sauran wa'annan sa'adalci sa amana su yi wa mutane sun yi wa mahaifa biyayya su rike da abin da ya zama to iya na shari'a ne to ya ƙunshi kalkashin bauta ana buƙatuwar bawa ya kadaitar da Allah madaukaki da wannan nau'i shi yasa mala ya ce wa ghairi zalika min shara'il islam da kuma bayan wannan na abin da ya zamanto dokoki ne na musulmi na musulunci wa alaikum salam al-khawf tsoro ya da suna gamuwa suna rabuwa khashiya galiban iya zuwa a cikin ibada misali cikin sallah can kuma alkhawf iya zuwa kamar tsoron da za ka afka a cikin wani abu wani aikin sabo ka ji tsoron Allah a kan shi na'am to kuma khashiya cin tsoro ne amma wanda yake da alaka da ibada da kake ciki a cikin na'am kuma wani lokaci kowanne idan ɗaya ya zo kan ɗaya ana ɗauka ma'anar shi ɗaya shi ma wancan ana iya ɗauka ma'anar shi a ma'anar wancan alkhushu daga na aka samu khushu na'am alkhushu na'am qala an ta'budu Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din shine ka bautawa Allah madaukaki shi kadai kana mai tsantsantar da bauta ko addinin wannan ga Allah madaukaki الإخلاص هو التنقية والمراد به أن يقصد المرء بعبادته وجه الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته بحيث لا يعبد معه غيره لا ملكا مقرب ولا نبيا مرسل قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين malam ya ce ikhlasin nan shine at-tanqiya tsaftacewa da abin da yake da gurbatacce sai zamanto an tsaftace shi an rauraye shi wal muradu bihi an yaqsuda al mar'u bi ibadati wajha Allah azza wajal munha anan shine mutun ya nihi Allah madaukaki da bautar shi ba kowa ba bai ba dan wani ya ji bai ba dan wani ya gani kawai yayi ne dan Allah ya ce ayi yayi walwusul ila dari karamati kuma yayi wannan bauta da nihin saduwa ya zuwa gida na karamcin shi na, na, karama dari karamatihi gida na girmamawa na ban girma bi haithu la ya'buda ma'ahu ghairu walgwadan da kai ya bautawa wani tare da Allah madaukaki la malakan muqarraban ko da dai wani mala'ika ne mukusanci wala nabiyyan mursalan ko da wani manzo ne wanda annabi ne wanda Allah ya aiko qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa thumma auhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa muka aiko ya zuwa gare ka muka yi wahayi ya zuwa gare ka abusa ka bi tafarkin ibrahim alaihi salam wanda ya zamanto hanifan makarkaci ne daga shirka wanda ya karkacewa shirka shi yasa dukkan addinin annabawa ɗaya ne shine musulunci shari'o'i ne suke shan bamban dokokin da suke cikin wannan addini amma addinin su ɗaya ne wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim alayhis salam bai kasance ba daga cikin mushrikai wa qala allah ta'ala allah madaukaki ke cewa wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsahu ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله مدوككي كتوى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفح نفسه ai ba wanda zai yi ko oho ya yi watsi da tafarki Ibrahim alaihissalam sai wanda ya wawantar da kanshi. Idan duk mutumin da ba musulmi bane ba, ba mai imani bane ba, to wannan wawa ne. Hankalin shi bai yi aiki da hankalin shi ba, ya wawantar da hankalin shi. Walaƙar Istafainahu fi duniya, tabbat kuma mun zaɓi annabi Ibrahim a dan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin. kuma tabbat a lahira na daga cikin nagartattun bayi. Iz qala lahu rabbuhu aslim tina lokacin da ubangijin shi ya ce miƙa wuya kai tsaye annabi Ibrahim ya ce qala aslamtu lillahi rabbil alamin aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya ga ubangijin talikai wannan abinda annabi Ibrahim alayhi salam yayi na mika wuya da imani gaba daya bai tsaya a karan kanshi ba qala wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub haka annabi Ibrahim ya waɗiyan shi da jikokin shi wasiya ku bautawa Allah madaukaki shi kadai kadda ku saki ku hada bautar shi da wani haka Ibrahim Yaqub alaihi salam ya cewa ya bani ya yaku ƴaƴana inna Allah astafa lakumuddin ku sani cewa Allah madaukaki ya zaban muku addini shine addinin musulunci addini na tauhidi fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku saki ku mutu face sai kuna musulmi kuna masu miƙa wuya gaba ɗayan ku ga ubangijin da ya halicce ku qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun haka Allah madaukaki na cewa ban halicci ba jinsi na aljani da jinsin mutum kawai sai dan bauta mukhlisan wa bidhalika umirtu ramu wa bidhalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da wannan ne Allah maɗaukaki ya umarci dukkan mutane su bautawa Allah maɗaukaki suna masu tsantsantar da bauta ga shi wa khalaqahum laha kuma da wannan bauta ce Allah ya halicce kawai wannan lamul mulk da haka don ita ce Allah ya halicce kama kala ta'ala kama yadda Allah maɗaukaki yake cewa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci ba jinsi na aljani da jinsi na mutum sai kawai dan bauta ina ga muna iya tsayawa a nan mu tashi wa ma'ana ya abudun yuwahidun au wa ma'ana ya abudun yuwahidun ana nihin ma'ana ya abudun kina ana nihin yuwahiduna kadaitar da ni da bauta ba wai su bauta mun ba kadai a'a mai yiwa su bauta mun su bauta wani sai ta ƙumshi bauta ne kuma da hani a bautawa wani aili wahidun saboda su kadaitar da ni a cikin wannan bauta wa azamu ma amara Allah bihi huwa tauhid insha Allah za mu tsaya nan abinda muka wani daidai Allah madaukake ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam eh na Nam. A'a laha domin ita dan wannan bauta. Nam. Na halitta Allah da yi dan wannan bauta. Allah ba.